أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصل في حكم صلاة الخوف نعم يتكمل الإمام كما أبو تركتين
wani yana nuna lokacin da ake yin sallah a kuma akwai tsoro na cewa mayaƙa su zo su yi wani su abokan gaba za su zo su afka musu su irin yadda za a yi sallah da shi ne kamar yadda su ya yi zuwa cikin sun su ta ina wani ya kanta su yin fatan kuma da sallah da kuma da su mun su haka na ku kawai zuwa Allah ta wuce sai na kaje da ko nan wara'in nan wara'in kuma ta ta ba don wara'in nan ko da su mun abu wala ba mun jira mu wasiya ta mun da ya ba shi نعم wannan ne ayat da
نعم shi ne yake cewa يتكمل الإمام ban ma abu Na'am.
liman yana raba wanda suke tare da shi shirka ta ne sai ya raba su jama'a guda biyu نعم شرقة تحرك tsaro eh, jama'a guda ɗaya tana yin tsaro وشرقة تصلي معه jama'a kuma tana yin sallah tare da shi نعم dan wasu suna tsaron masu sallah ɗin wani jama'a kuma suna sallah tare da shi نعم ففي الثنائية a cikin suna iya wato sallah mai raka a biyu يسلم kuma ko kuma idan misali a halin tafiya ne yakin da aka tafi ba a gida bane an tafi tafiya sai ya tafi da kai نعم kaga za a yi sallah ba sai kenan Eh.
to shine idan raka a biyu ce يصلي بكل طائفة ركعة sai ya sallar shirka ɗaya da kowace jama'a فإذا فرد منها idan ya gawa da gare ta أشار قائما إليهم sai ya nuni yana mai yana tsaye idan ya kuma tsaye ko فأتموا akan mutum cika sallar نعم انصرفوا ya يهرب haru kuma kuma kuma su yi tsaro wani da ya Zai raka dakata.
da ya raka ta yi ta farko aka ruku da mujarin ka ya ne da tsaye lokacin da zai fara karatu su kuma sai yana musu ce su gaba da cika ba yana yana yana eh ci gaba da ya samu dogon su da ya نعم su kuma su karaka a da نعم farkon da zai ga sai sallama sai su su koma su je inda wancan suke su kuma wancan ne su su su niyya ko bayan su yana su idan yana karatu نعم su suka niyya sannan kuma su yana karatu sannan ya rufe shi ma ya jira har zuwa lokacin da zai shirya نعم yana zaune sai kuma ya nuna musu su kai kuma zai fara ka da su ba sai zo su zauna sannan sai ya sallama su sallama shi ne kuma an suka ce zai iya sallama ta su kuma sun gama su ma su sallama sallama kuma wa'ancan na farko su jama'a da farko ya musu sallama su cikin to su sun yi sallama eh dama da ya raka a ɗayan ya nuna musu shi na ka yana karatu a da suka suka raka a ɗayan suka zauna suka tafi ya yi sallama sai su koma inda waɗanda su eh sai su tsaya su gaba da gaji su gaba da gaji su kuma sai su zo su zuwa nan na'am to yayin da yake zai su gaba da karatu ne ko tsaya zai zama shi ne ke cewa sai samu dogon sura ko ba eh
na'am wata tul ukhra wata jama'a ta zo fa yusalli bihim al ukhra sai ya sallaci ta yar ta yar na'am ya raka a kenan na'am wa hal yusallimu to zai yi sallama ne aw yantaziru imamahum ko kuma a zai saurara cika sallar li yusallima bihim yanzu ya qawlan sallama da su shi ne ayyuka wallahi an sun ce sallama ta yanzu kuma sun cika sallama an sun ce an yi ta yi ya ce zauna jira ka sun cika raka a ɗayan su ne to ko shi sai biha a cikin wata sana'iya kamar rubaiya ko sulafiya ne na'am yusalli bil ula raka'atayn zai sallaci raka a biyu da zama a farko sai za ta shahada idan ya tayya ashara ilaihim jalisan sai ya nuna zuwa gare su samun cikin a zaune a zaune wancan kayan na'am wannan kuma yana zaune yana da mantayyar sai ya nuna musu cewa su kuma sashi haka da mantayyar tare da su sai ya nuna musu sashi sai sai su kuma sai su je su ko Hmm.
idan raka ɗaya ce sai su ko kuma garba su gaba na'am in kuma raka a raka wani ne su ko raka a Di- eh, zama su tayya na'am sannan sai su sallama sannan shi kuma sauran jama'a su zo sannan sai ya ce na'am fa atabbu in suka wa sarafu ya hadu ya ya suna suna tsaro ثم تاتي الاخرى sannan sai ɗaya jama'a ta zo فيصلي بهم ما بقي ne sallaci abin da ya kaga shi kai kuma ba ya إيه.
domin kaga da ka dai kuma ba ya kuma ka yi kuma da ga ya نعم eh وفي تسليمه وانتظارهم ko da قولا mun ko sai are su are su ma su gama anan din Hmm.
kuma ana kallon shi
نعم وإن اشتد البأس sai sai ni ne tsananta نعم صلوا بحسب الإمكان sai ki salla da gurgurdan yi wasu نعم idan tsarin ya riga yayi aka cewa ma jama'a biyun ma aka raba ba ma ke kuɗi da su jama'a ma da haka bari suna karɓa za a yi mutu ko kuma a yi إيه.
mutu إيه.
don haka ne kawai sai kowa a ce sallah ta kawai نعم gurgurdan yadda zai yi gari shi مم. مشاة kana masu tafiya a gaba أو ركبانا sun suna haya akan dabbaci suna yin sallah أو إيماء sun suna masu imani ma suna yin sallah eh wata akan dabba ma kace kana yi Kana kana yi.
Allahu akbar Eh.
ko kuma Allah da gaske na'am kana yi
baridina suna masu kora mm aw sun kora sun kora abokan gaba dai suna yi na'am aw musabiqina ko kuma suna masu yin suna masu yi alhamdulillah na'am wa musabiqina haythu ma tawajjah au musayi suna yaran na'am ko kuma suna masu musayi suna suna masu riko masu kadi
musa suna sina eh na'am
mu san aune ko eh
sai kawo wala da shi.
eh musayi musayi eh ba eh eh sai ko kuma masu riko masu kadi yaran da sosai haythu ma tawajjah ko ina suka fuskanta ne na'am sai su yi wannan sai su yi sallah ko da kana cikin sallah ne kace ga wannan zai tsara maka zai eh Allahu akbar mm ga wannan ta bayan ka Allahu akbar mm rabbana lakal hamd Mm.
ko da haka ne dai kawai sai a yi sallah na'am inda suka fuskanta kuma ba wai sai wani alƙibla ba na'am la yalzamuhum tarhu ma talat ma talat faqad tani ya fata abin da yake dinga da jini daga abin makaji ko wani abu Mm.
ya zama mun bilin su ne da ba za a ce wajen sallah ake shi sallah ne ba na ko menene shi sallah shi wannan da an yi rangon na'am fa in aminu fi asna'iha idan suka amince a cikin su suke sallah
atammuha salata amr wurin ya riga ya tafi kenan eh idan suka da salata amr salatu sallah gaskiya sallah da mutum da gaskiya da kenan gaskiya ka dole na'am na'am in ba aka riga Allah zai kenan wannan sallah da kai na'am eh samir
eh faslun wanda alzamul jumu'atu kullu muslimin juma'a ta lalace kowane musulmi hurrin wurin ta zakarin da karin namiji mukallafin galibi mustawdinin wanda yake da zama a gani na'am wa hiya raka'atani saraka a biya ce yajharu fihima in yau ne a cikin su yahdubu qablaha hudubatan yana yin huduba kafin su huduba sai na huduba biyu ke qa'iman a tsaye ke yin rogo mutawakki'an yana mai dogaro يفصل بينهما بجلسة yana rage a خفيفة.
tsakanin su su huduba mun da yi da zama amma zaman mai sauki نعم ya yi na farko ya dan zauna sannan kuma ya yi ke ɗaya kuma ya yi.
يختم الأولى بآيات yana cika ita huduba ta farko da ayoyi من القرآن da Qur'ani والثانية kowace aya sai dai a samu aya sai Qur'ani da aka karanta مم.
a huduba ta farko saniyar ta biyu kuma ليذكر الله يذكركم yana yana cika ta da ukurin lara da Allah ya kuka أو نعم أو غير ذلك ko kuma wani wannan ya ya ya ya ya kawo نعم وأقلها mun yi karancin ka ثناء على الله shine sana'ul labore ala Allah ya kuka Allah insha Allah wannan yi karancin ruwa abin da ake yin tsara مم.
da zama akwai yabo ga Allah وصلاة على sannan رسول akwai salati a wajen manzon Allah وتحذير akwai tsoratarwa da وتبشير kuma tsara نعم wanda aka tsara ta rayu Allah kuma yi Allah ya wasa مم.
Allah abin da ake cikin rayu نعم وهل يسترى الطهارة كأولادي to an shaɗan da yanzu da sarki shi ne zai hudu ba ko ko ya iya yanzu ko ba sarki ma نعم wala ne yanzu ya yi نعم ويجب الإنصات لها kawai shi gare ta ya ya waje ba wajibi ana yin mutum ya kawai نعم والبعيد يتهرى وقد kane kan shi gabar masallaci ta harra wata yana kararen wakatunta ويمشي ya yi kawai na kuma masallaci lokacin kake ganin ayyan ne في wani ya ta ya bar ba فاروده su ka shi mutum da sarara ba wasu ka gaba masallaci نعم والداخل wanda ya shigo والإمام يخطب hali ne mai yana hudu ba لا يهيئ المسجد to ba zai kai shi da masallaci ba نعم ba zai ce wai ya ya na gida ba su da mai yana hudu مم. ولا يسلمه ba zai sallama مم.
ko kawai ke zara
وليؤم الحادم mai hudu ba ka ce yana limanci فإن أما غيره don wani ka kuma yi limanci فالمشهور بطلانه sai ba juri shi ne sallah ta baki ya ce wanda ya hudu ba ya zama shi ne sallah نعم wanda ya hudu ba wani ya yi sallah to sai ba juri ya yi sallah ta baki نعم ويستحق لها التيم an sa turare gare ta Mm.
sa turare والتجمل sa kyakkyawan tufafi والغسل da wanka da yin wanka متصلا بالوجود ta biya mini kuji da tafiya نعم ya zama wankan kana yi ka تسامعين eh, ba wasu maka yi kuma ka kana da wani نعم والمشي kuma an so a yi tafi a kafa ma مم. والتحجير haka na ba so a yi tafi da wuri kuma a yi zargi نعم a tafi da wani amma ba kuma yadda za a tafi kuma a je can a ta وليس ذلك في أول النهار والعلم يسمى لا يتعلم نعم babu shi da boko rana kuma da yake zai kamar cikin wani eh yawa inda yana da ba ya yi san bida a wani abu ba a samu wani abu na'am wata lugamba da wannan jirgi a lari da salatu a yau ta hannun ko wanda gidansa yake a sakin uku tsakanin sa da masallaci liwakatin yudrikuha ya tafi da gwagwaron wakafin da zai iya rasarta
wal a'ama makaho yumkinuhu isyanuha zuwanta ya mata giwa shi ma wannan dole kwanan ya kuma kuma inda ya zai zuwa masallaci ya so da shi walau bi ka'i ko da da jagora na'am dole ne wata suka ana al-marili haka raya ga mara lafiya wal mumarrili da ya jiya na'am wajul madari haka na so da ruwan sama da yawa ya yi yawa wannan shi ma ujirin mai yawa wa kasaratul wahali da yawan tabo Na'am.
na ba an yi ruwan sama akwai laka da yawa
wa hauti zalimin ko kuran a zalimi ne haulik akan hanya zai zalunce ka na'am karbe ma kuɗi aulijin ko barawo ne dan fushi ne kai sai karbe ma na'am la hauti haqqin ba tsoron daurewa ba fi haqqin a cikin haƙƙi fa huwa majnun shi ko mawadaci Na'am.
ana bin ka baki ne in ka tafi kan hanya wanda ke bin ka baki ya su ganka su kama ka kuma kai kayar kudin da za ka iya biya don kin biya ka wannan dole ka na'am ko za su kama Mm.
kuma kare shi ma haka shi an ce wa goma
wala bi shuhudil idi haka na zo da halarta idi Mm.
da an ji idi ta kuma ba ujirin da zai ce ba za a ji juma'a ba na'am wa shuruti sihhatiha haka shi an ingancin ta imamun na farko lallin liman ne a tabali ne wa masjidun ko masallaci wa tadbatun da wata ba wa mawdu'ul istidani da kuma bikiran zama a gari na'am wa jama'atin yumkinuhum al-matwabi da kuma jama'a wanda zama zai iya yiwa da su su waɗannan mutane نعم من غير عدد ba محصور tare da adadi wanda yake abin nufa ba نعم zai iya yiwa ya shirin misali a garin a samu jama'a gurgurin yadda za su iya zama a garin نعم ce ba dai ya zance an ce ga ya san mutane ba ko da wasu malamai sun ce da wani shi ne suke suke aka samu mutum hamsin galibu na harare su suna ganin shi ne su ne suke wani jiwa da wani salama wajibi a garin lila a yanayin jiwa ba نعم amma dai wani sun ce kawai wani adadi da aka iya lissafi su a za a yi da dai ya ga ce ya kamata garin su zama garin su ta kasar rari mu kare wanda a garin akalla in wani abu ne ke nema duk ya shi ne samu a garin ba ya sun tafi wani إيه.
duka ko suna shiga Eh.
mace ne suna shiga نعم waye su suna da kowa نعم نعم نعم نعم ولها أذانان yana da kiran sallah guda biyu نعم الأولى على na المنارة farko ana manara a bisa manara
كلام فرقو ɗayan والأخرى بين يدي الإمام kuma gaban liman za a yi zuwa إذا جلس على المنبر ya zauna a ƙarƙashin bari ko kuma shi a ɗaga مم. فإذا فرغ idan ya gama أخذ في الغدوة sai liman ya ƙara kuɗi نعم ومن أدرك منها ركعة wanda ya rashi raka فقد أدرك ya rashi ya rashi juma وإن أدرك دونها ko ya rashi sama baya raka صلى زهرا sai mai su zama a zaɓe
نعم وهل يبني على إهرامه قبل- yanzu da yana zuwa ne tara an tago daga rufu raka sai bi liman a sallah masallaci ai ya kafara harama ba إيه.
zai kiri a bisa wannan kafar harama Na'am.
ya da cewa ita dai ya ce juma'a ce إيه. نعم kuma yanzu a zahar da الأزهر به Na'am.
a ga ya saba gina a wajen aiki da niyya ya yi wa zuwa lawan suka ce a ba ya yi ba an suka ce a ya yi
نعم an suka ce dole sai dai sallah ne yanzu ya sallama sabuwa ya harama sabuwa
ومن لا تلزمه Eh, ومن لا تلزمه wanda ba su ce masa ba تنوب عن ظهره sal- ta mai da a zahar ne Na'am.
an ce juma'a ba dole wani a kan Eh.
ya ko ba a kula da shi نعم kuma ta ce in yi juma'a shi kenan ta mai masa a zahar ba Na'am.
ya kuma a zahar وتاركها لغير حجر wanda ya bata ba uje yi لا يصلي الظهر جماعة ba zai je sallar azhar kuma jama'a ba ba uzuri ne ba wannan uzurin da muka faɗa إيه.
ba dai da ko uzurin ne ya faru ba Eh.
kawai dan ganda ba ka bata Mhm.
kuma ba kawo ku ce za ku je ni ba kuma na azhar Yeah.
ko kuma ku je ku yi sallah da ku kuma نعم وأنا يمشي
eh zai dama waye kana da zai eh sallar juma'a sunna ce amma ta zai to sallar juma'a ba eh ta zaki ce a wurin tafiya to sai ka gara ma za ka yi to azu suna da yantabai kala kala
وكارث أنا وقدوم المسافر haka na da gabatowar na matafiya والإفق
Hmm?
wa qudumul musafir zama to mata biyu wal ikra lokacin lokacin a kai ke na'am na'am a gaba to mata biyu lokacin ya zuru ha na'am lokacin da zai wuce sallah na'am zikiri yujubi kiyana ya wajen ta lalle sai ya ji na'am duk gudun misali dan na'am misali yanzu mutum ne ya dawo kaga an kuma jiji ba sai shi aka gaba ne eh ba sai ka dawo amma lokacin ya yi aka iya zuwa ka je ka shiga da sallah na'am ka zama wajibi ne eh na'am ne tuku na'am wa yujubu yanki shi ma mhm haka shi ma ba ba ba ba ba wajibi amma yanzu ya kace yan hanyar da kuma lokacin da aka yanta shi ai ya iya zuwa yanzu zai shirya ta masallaci Na'am.
shi ma lokacin da zai fara Na'am.
yi ji ta na na'am wani ne ke wal qulubu haka na balaga shi ma Na'am.
lokacin da zai fara Na'am.
shi ma ji ta na Na'am.
wani ne ke yi wani ne za ta wajen ta kafin juma'a ce kwanta yana farka a cikin ya mafarki na'am yanzu ya mafarki nan kuma ya isa kafin yau har yayi wanka ya shirya ta masallaci juma'a Na'am.
shi ne kwarewa eh yanzu juma'a ta zama wajibi gare Ah.
ba ka kuma kwanta ba dole ba dole ba wani ta tafi kana farkawa kamar a ce su ma mutum yayi eh kuma yanzu sai ya farka mhm ko hau kan ta yi gani ke kuma warki na'am kuma yanzu ya yi wanka ya shirya ta masallaci juma'a ya zama- ya zama wajibi da dai ka zama wajibi ne eh amma yanzu ta zama wajibi na'am wa man zalat alayhi shamsu wanda rana ta gushe gare shi wa huwa yuridu safaran yana son zai tafiya lazimatu galibin ke nan na'am sai rana ta yi zama wajibi mhm kana nan baka tafiya eh sai zai kusa da tafiya eh ta zama ta zama wajibi ne ta zama ta zama wajibi ne na'am wala yuqamu fi misrin jum'atan ba a tsere juma'a guda biyu a cikin birni guda ɗaya وقت هذا الظهور sai dai kamar wanda malamai suka magana ne da yawa cewa idan ya zama ya zama a cikin birnin ya kai girman da za a iya samu tun dama abin da aka ce ai mil uku aka ce ko tsakanin inda ake ba za ka samu wani birnin ba tsakanin faɗin sa ma ya wajen mil nawa to ka zama haka ne ya yi wannan ya hukun Mil uku, mil uku, mil uku.
mil uku mil uku mil uku duk tsakanin mil uku za a yi kai da wannan sun kuma bayan wani isa da sai lokacin da ana zaman lafiya Mhm.
za a tsaye da masallaci juma'a a wannan lokacin kuma lokacin mutanen ba su kai hakan ba za a ga sarki bisa sun tawagar su عن أولى sa daga masallaci ya sa zuwa masallacin da za a je a yi a gaya an sami da kuma an samu sallaci a cikin cikin kuma a samu mutum a cikin ayyuka amma yanzu da kuma dole dai akwai abin da matsala ne akwai abin da sun jama'a kuma da sun jama'a ba kuma yana sawa da birnin ya fita kuma sai da ba a samu da kuma za a ga yawan mutanen Yawan mutane.
za ka bar masallacin za a zanta
وقت هذا الظهور kuma dinka kamar ni lokacin a za a yake yin da ake yi.
نعم kan walidi ya yi zuwa kuma lokacin ya نعم الحمد لله ƙungiyar illa ne a hanyar ƙungiyar kamar yadda sai don uku kamar yadda ya kuma shi ba نعم kuma an jirgin data sai don wani uku نعم lokacin da yana zuwa har izuwa gwargwaron yadda a iya sani a samu gwargwaron raka a ɗaya kafin la'akar in kafin lokacin da guri إيه duk lokacin a yi kai da kamar wanda lili ba بعيد Allah ya yi ba a yi ta ba in dai har za a zo a yi ta raka a yi a sallan ne kuma a samu raka a ɗaya kafin ranar da رانا تبادي dole sai a yi نعم ya iya ya iya rawa نعم الحمد لله